السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau larab yau alhamis bakwai takwas ga watan ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1436 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu a cikin suratul an'am mun tsaya akan aya ta 119 insha Allah ta'ala za mu tashi ta aya ta 120 muna fatan Allah ya sa mu dace kafin nan za a karanta tambayoyi kamar yadda aka saba wannan ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta a nan shine gidanmu yana dab da masallaci to amma akwai matan aure da ma waɗanda ba na aure ba suka ce ina musu sallan tarawihi to shin malam zan iya yi musu bayan muna kusa da masallaci ko kuma a wannan bai abu ne in dai ba matsala wajen kasancewar ka baka fita masallaci ba in baka fita ma dama ba sani ba in ka fita ma dama ba sani ba to wannan zaka taimaka wajen raya abunan su samu wannan falala din watakila idan kowace ta tsaya ita kadai a daki ba za ta yi kamar yadda in an taru ana yi din ba ko kuma wataƙila ma ba za su yi sallan da ƙwarewa ko kuma da dacewa da yadda koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam take irin kamar yadda kai in za ka yi ba kuma ga wata mai alfarma da falala za ka yi an samu wannan daman ba ba laifi bane don an yi haka wallahu ta'ala alam malamai suna magana akan irin wannan suka ce sai dai in mutum in bai zo masallacin ba kuma za a samu matsala mutane za a samu a'a zance da maganganu da sauransu to wannan raya masallacin sai ya je abuna ko kuma ya je a yi sallan isha da shi sai ya dawo ya ci gaba da sallan tarawihi da wa'ina ko da bayan ramadan zai iya yin haka insha Allah ta'ala in an yi isha sai rinka sallah tare da mutanen gida yana tarbiyantar da su nafila balle a cikin wata ramadan da ake kiyamu ramadan mutum zai iya yi wallahu ta'ala ala mai tambaya na gaba ce assalamu alaikum Allah ya gafarta malam wa zadaka ilman nafi'an abuna bayan yayi addu'a ce malam menene hukuncin wanda ya zo wajen tafsiri kuma ya bude alkur'ani yana karantawa ko yana tasbihi da sauransu a maimakon ya zo sauraron tafsiri a wani zai iya kokari bakinsa baya rabuwa da ambaton Allah gashi yana sauraron tafsiri kuma ka lura da shi zaka ga yana tasbihi yana hailala wani yana da baiwa akan wannan wani kuma in yana wani abu kwata-kwata ba zai iya riskan wani abu ba kuma saboda haka sai ya tsaya ya tsaye da komai sai ya saurari abun da yake so ya saurara amma in mutum mai managarci wanda yake da kokari irin wannan ba ba wani laifi matukar bai daga murya kuma yana damu wa'inda suke gefe da shi ba matukar yana yin abunsa kawai wannan falillahi alhamdu wal minna insha Allah ta'ala babu laifi cikin haka da izinin Allah wannan kuma ce a sama sai ta shawara ga malam assalamu alaikum wa rahmatullah malam game da Allah ya isa da kaja jiya wa wanda ya ga kayi wani abin da yake ganin ba daidai ba bai sanar da kai ba da farko dai malam ina mai baka haƙuri da shawaran ka ƙara haƙuri da jama'a a matsayinka na ɗaya daga cikin a yadda ya faɗa wai manyan malamai a garin gwanze ka tuna faɗin Allah maɗaukacin sarki game da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ayan walau kunta fadwan ghalidal qalbi lam faddu min hawlika sai sa dash dash dash sana sai ce ka yafe wa kowa kuma ka yi addu'an shiriya wa kowa na ƙarshe ina neman gafara daga gare ka saboda shekarun baya ka gama tafsiri a masallacin nan na zo wajenka da tambaya shin akwai lada mace ta yi aikin ta je hajji babu muharrami sai baka amsa min ba saboda na fara da cewa na ji wasu malamai suna faɗa a lokacin na baka haƙuri amma sai ka ce ba za ka amsa min ba a matsayin punishment sai wani lokaci a sai wani lokaci hakan kuma a kai ba za ka amsa ba saboda punishment sai wani lokaci hakan kuma ya sa na yi magana da wasu abokaina akan ban taɓa ban tsammaci hakan ba daga gare ka tunda har na amince da kuskure na kuma na baka haƙuri gashi har yau ban sake tambayan kowa ba malam sufiyan ma malam sufiyan ma ya yafe mun ya yafe mu don ya taɓa zuwa ya same mu a wajen wani mai doya a wajen stadium a wajen stadium ɗin fantami bai mana sallama ba ya sayi doyansa ya tafi wanda hakan saboda high expectation da muke da shi a gare ku ta addini da halayya masu kyau ya sa shi ma muka yi maganansa Allah ya gafarta mana duka to na farko abunan da ya ce maganan Allah isan da na faɗa ina ganin abunan wannan ya yi zafi a fahimtar jama'a ne abin da nake nufi shine a in mutum ya gana yau saboda ina ji da yawa sai ga mutane da yawa daga mutum ya yi kuskure shi yana yi wa mutane wa'azi amma shi ya yi kuskure ba mai masa wa'azi sai da a yi ta maganansa sannan duk wanda nake faɗa abubuwan da nake faɗa wasu wani tayi watakila a yi sa'a su dace da aikin wani ko ya daina ko kuma ya rage ko da dai zai ci gaba zai san cewa lalle an faɗa to amma kai kuma duk lokacin da kai kuskure sai ga ba wanda zai ma magana sai dai kawai a koma gefe ana magana a hali kai ma dan adam ne kaman kowa kai akwai wasu yan adam ma wa'inda kullun saurare suke amma sun fika jarunta wajen imani kai dai kawai baiwan faɗa ne watakila don ya zama jarrabawa gare ka ko kuma Allah ya kare zama haka to baiwan faɗa yasa kai kake faɗa amma ba don kaji kowa wasu sun fika ƙarfin jarunta wajen jajircewa abu da yawa za su iya jurewa su wuce wanda kai ba za ka iya jurewa ba to amma idan mai yawan magana ko kuma mai tafsiri ko mai faɗa idan shi ya kuskure sai kaga duk an gama gari da magana ba wanda zai same shi mutum ɗaya ya ce kayi kaza ko kana da dalili ko kuma a ganin mu kuskure ne ko kuma ka karantar da mu kaza ko kuma ka ce kaza amma yanzu aikin ka ya saba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi isa ku ashira amma kuma ya tare shi abuna Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce maganan ka ya saba da yadda kai aiki da shi yaya haka sai mata bayani to mu a yanzu ba a samu wannan sai ga kai ana jira ne ma kai kuskure ko kuma mutum ya kawo hanse da ya dau maganan ka amma sai yanke farko da karshe ya dau gurin kuskure kawai na wayatawa to shi yasa nayi wannan magana amma dai in yayi zafi sosai a ka'ida to wallahi ta'ala alam amma dai ko da ban faɗa ba duk wanda ya ji ko ya ganni cikin kuskure ko ya gan mu cikin kuskure bai mana gyara ba tabbas ran tashin alkiyama za ka san nauyi ya dauka in kuma yayi maganar mu a wani guri ma kamar yadda mu in mun yi maganar sa wani guri nauyi muka dauka shi ma kuma nauyi ya dauka to wannan shine babban abin da yasa nayi abu nan sai dai in yayi zafi sosai to na ganye in har na yi kuskure to ina fatan Allah ya yafe mana amma in ba kuskure ne ba to ina nan akan bakana amma in kuskure ne to Allah ya yafe mana na janye na biyu kuma da yace ya yi tambaya abu nan ba kuma na ce ba zan ansa masa a wannan lokacin ba kamar yadda ya nasta yace sai wani lokaci a matsayin punishment to kai ka fi karfin punishment kenan baka dawo ba har yau kana jin ka fi karfin punishment inda wani wanda kake neman appointment ne na aiki a local government ko a state government ya ce ma sai sati biyu ka dawo da ka dawo amma wannan sanin addinin musulunci ka rena ni ne a shi yasa baka dawo ba saboda haka ba laifi ne ba wannan gurin akwai dalilan da yasa ba fa abu na bane addini ka so kai wa abun nan karan tsaye yasa na ma wannan abu kuma na ce ma punishment kamar da kai ma ka ambata amma ni dai na manta gaskiya bana recalling ba na tuno cewa mun yi hakan amma dai na manta gaskiya amma tunda kai ne ka nassa to in dai hakan na faɗa to na yi daidai a bisa nassosi da kuma yadda malamai suke wajen horar da mutane imamu bukhari imamu malik rahimahumullah ta'ala suna daga cikin masu daukan mataki irin wannan wani ya zo ya yi tambaya ma imamu malik ya a kore shi a gurin a fidda shi yau saboda tambayar da yayi saboda abin zai taba addini to ni kaga ba kai na kai tambaya ba kai tambaya ne akan abin da ya shafi addini amma na ce bisa horarwa sai wani lokaci to wannan ni ina ganin daidai ne inda kana da bukatan ilimi sai ka zo a cikin malamai na a garin nan akwai wanda lokacin da nake zuwa daukan karatu a gurinsa sai na zo nan a junior muna mun junior secondary school a nan TC Gombe ne sai na koma gida fantami amma ya ce mun wani sai ya ce mun in na wuce karfe biyu ko da minti biyu ne ba zan samu karatu a gurinsa ba to wani sai daga nan ne na kan wuce ba cin ba tare da cin abinci ba kuma mutum ba wai wani karyawa sosai yayi ba akwai ran da na taba zuwa da minti uku na wuce ban samu damar yin karatu ba amma bai hana min sake dawowa gobe ba saboda ina so in yi karatu daga don na ba ka punishment na abu nan ko malamin yana nan yanzu haka kuma a yanzu haka ba na iya ganin sa ko littafi ne a hannunsa muna tafiya ban yadda na rike in ba shi rike a hannunsa a yanzu haka yana nan in in ka san sunansa ka je ka tambaye shi labarin yadda mu'amalar mu a matsayin sa shi malamin ya muke da shi ko har yanzu din nan da yau sai mukan zama a wasu gurare a matsayin kwamiti guda ko wani abu sannan na biyu da kaga malaminka wanda kace wai kana tsammanin wai high expectation wai na addini sannan ya zo bai muku sallama ba ni malamai na wallahi bana jiran sai sun mun sallama yawa duk malamin da ka san ya ganku kuma in ya ganku ka san damuwar da yake ciki sannan ka san me ya damuwa kuma ka sani ko ma ya sallama ba ku ji ba amma kana malamin ka ne ka tabbatar wai don bai ma sallama ba ka tsaya to dan jiran gindin doya kuma ya sallama da kuma kana gindin mai doya ne ka kace kuma kana jira ya ma sallama kuma shine malamin ka akwai malamin wanda ya koyar da mu mathematics a science school Gombe Mustafa Sai ba musulmi bane wata muka haɗu a bakin kasuwa gurin wani shago da na gani sai na zo na ga yayi good day sa kaza kaza ce ah kai waye ne nace kai malamin mu ne a science school Gombe ka tuna kaza kaza yace ya manta you mean it wai yana gani na waya ya to na zama sifa na kaza kaza da sauransu to ya ma manta da lamarin ko ba musulmi bane sai in ji sai ya mun sallama malami na ne ya koyar da ni kuma ina amfanuwa da ilimin sa har yanzu ta wani bangare ko ta wani bangare ba musulmi bane akwai Mr. Isaac ya koyar da mu abu na integrated science a Junior Secondary School ana na taba haduwa da shi a wani guri shi ma na je na gaishe shi bai san bai ma gane waye wannan ba akwai colleagues din wayanda suke yanzu da ta Yusuf Babaye consultant ne kaje FPH inda zan wuce ban gan shi na masa sallama na tabbata zai mun sallama insha Allah ta'ala sai dai bai gani ba bai jiran sai na consultant ne a yanzu kuma ajin mu ɗaya ne ba wai a na fi shi ko na koyar da shi ba yakan je har gona a sallah ya gaishe ni consultant ne a yanzu haka ya mun ka ne a abun duniya sai dai lahira Allah ya dan wa aljanna dakta dakta Sale Ubuda eh dakta Sale Ubuda shi ma consultant ne da shi nan shi ma SPH duka wannan ka je ka tambaye su ka ji aji mu daya duk tare muka gama science school da su aji daya a A muke yawa ka ji in ka science school Gombe in kana A kai ma ka san ba wasa bane yawa to a A muke a A muke haka muka gama da Dr. Aminu Gombe duka haka Dr. Nuruddin duk ga su nan saboda haka dukan su sukan je har gida a sallah su gaishe ni amma aji mu dai ne saboda haka ba su tsaya suna jiran wannan abokin su zai gaye ba malam abba shamaki duk ga su sai su shiga mota musamman su zo har an mu a zauna in duniya ne dai sun samu consultant din yayin yana FTH wannan ma haka ba ni da lafiya azumin kafin bara a nan an tashi a tafsiri na fadi a gaban masallacin nan bayan mun fita su suka rinka ɗaukan ɗawainiya da ikon Allah suka tsaya gaba ɗaya harkan abinci ka jini a yi menene da ikon Allah a rubuta wannan in dai kawai na zo to ba wani magana za su je ko ba sa duty in na za su zo su kula da ni su abin nan sun tsaya suna jiran cewa sai na musu salama ko sai na musu zan ba su wani abu ne a duniya wani abu ce ne ma kace tsammani malam abdul malik suleiman gashi nan memba ne na kansil na university nan kada ya fi ni a duniyance amma na tabbata ko zan wuce ban yi masa sallama ba insha Allah ta'ala in ya gani zan musu sallama kuma ko kuna nan kawai mutum ya dau girman kai kana gindin mai doya don malamin ka zo ba ma sallama ba baka taso kace ce ba kai ne mai laifi ba kai gyara dai a farko kai nasiha Allah saka da alkhairi amma amma amma wannan da wannan zulutan to saboda haka dai a girmama malamai kuma a ji tsoron naman malamai yana da guba in ji malamai malamai magabata suka ce naman malamai cin nama duka haramun ne amma naman malamai yana da guba yawa a ji tsoron wannan yawa malamin ka kana taba shi insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu wannan tambayar da ke ta haɗi da nasiha duk ta cinye mana lokacin tambayoyi insha Allah in Allah ya san muna da gobe za mu ci gaba da tambayoyi za mu ci gaba da karatu yanzu kamar yadda aka bayyana cewa mun tsaya aya ta 119 insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 120 muna fatan Allah ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم
na'am Allah subhanahu wata'ala yace wa daru zahiral ismi wa batina ku bar zunubin bayyane da zunubin boye duka Allah subhanahu wata'ala ya haramta yace ku bari wanne ne zunubin boye da zunubin bayyane malamai sun yi ta bayani akan wannan wasu malamai suka ce wa daru zahiral ismi wa batinahu ku bar zunubi a aikace da gabanku wa batinahu da zunubi a zuciyarku ko niyyar zunubi karkai sai dai kawai abin da ya faru na kuskure ga mutum wannan shine kuskure amma ka yi niyyar ka aikata zunubi an fi so kar ayi in kuma kai niyya sai ka gane kafin ka aikata to kar ka aikata sai Allah ya yafe wancan abin da mutum ya faɗo masa a zuciya wasu malamai abin da suka ce kenan shine wa daru zahir al ismi wa batina wasu malamai suka ce wa zaru zahiral ismi wa batinahu shine ku bar auren muharramai shine zahiral ism mutum ya auri yasa kanwarsa ko kuma a gwaggonsa ko yadda dai Allah ya haramta su cewa su muharraman mutum ne ko matan su auri namijin da aka ce shi muharrami ne gare su wannan shine zahiral ism batinahu kuma shine mutum yayi zina da su muharramai din wannan batinahu wasu malamai suka ce wa zaru zahiran ismi wa batinahu ku bar zinace zinace shine zahiran ism zinace zinace wa batinahu rike farka shine wa batinahu ma'ana mutum ya zama yana da wata wacce ita kawai abokiyar shashancinsa ne tana koyi ko da gidanta ko da ɗakinta ita kawai ta zama farkarsa duk lokacin da ya ga dama ya ɗabi shashanci ya ɗabe shi shedan ya jagorance shi sai zai same ta yayi shashanci da ita wannan shine batinahu haka sashin malamai suka fassara amma malamai daga karshe suka ce wa zaru zahiral ismi wa batinahu ku kyale duk wani zunubi duk abin da ya zama cewa sunansa zunubi ne kawai bayyane yake wa batinahu ko a boye yake Allah ta kar ku aikata shine abin da malamai suka ce a wato duk abin da ya shafi zunubi a bayyane ko a ɓoye sirran wa alaniyatan shine zahirahu wa batinahu ko ai a bayyane ko ai a sirrance Allah ya ce ku bari zunubi in kun bar shi kawai shikenan kun huta Allah ya samu bari Allah ce innal ladina yaktubuna al-isma lalle waɗanda suke aikata aikin zunubi sayujzauna bima kanu yaqtarifun tabbas in Allah ya ce sa to ba kamar mutum ya ce sa ba yawa idan na zo na ce maka sa babu insha Allah kuma sai ban tafi ba to dama magana kawai ba ta da ƙarfi sosai amma in Allah ce sa ba bukatar sa ya rantse sayujzauna tabbas za a sakanka musu bima kanu ya rifun da abin da suka kasance suna aikatawa da hannuwansu za a takanka musu Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan don mutane su gane cewa in faɗa su bar zunubi ba Allah fa zai kama su a wata rana da zai sakayya sai ba tun farko sai da yake su bar zunubi bayyanansa da koyansa kowa ya bari duk abin da muke mu mun sani abin da nake na zunubi ka sani abin da ai na sani abin da kai kake ka sani abin da wancan yake ya sani in aka ce mu bari to ma'ana dukan mu kowa ya bar abin da ya san yake zahiral ismi wa batinahu kowa ya bari Allah ya sa mu bari Allah ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi sai Allah ya dawo magana dai akan yanka din wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kar ku yadda ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba duk dabbar da aka yanka ta ba a ambaci sunan Allah a kanta ba Allah ta karku ci wannan malamai suna da saɓani wajen fassara wannan gurin a lura da ra'ayoyi guda uku da muka ce malamai sun kasu kashi uku kamar da alhafiz ibnu kasir rahimahullahu ta'ala ya bayyana da yawa daga cikin masu tafsiri sun bayyana irin su alhafiz imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala su abuna imam shaukani rahmatullahi ala jami ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kar ku ci daga abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba wa innahu lafisqa lallai abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba wato ya zama fita daga tafarkin Allah shine fasikanci wannan wawun din lura da fassaran ra'ayoyin malamai da ya kasu kashi uku a wajen bangaren ra'ayin Imam Shafi'i wannan wawun din ita ma tana da fassara a matsayin wawul hal ce wawu ne haliya to in mun zo bayani a kansa insha Allah ta'ala yace wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim ku sani cewa lallai shaidanu da yuhuna ila awliyaihim sukan yi wahayi zuwa ga majibintansu li yujadilukum dan su yi jayayya da ku daga cikin abin da malamai suka bayyana na sashin wahayin shaidanu ga mutane ko kuma ga majibintansu shine cewa yaya za ku ci yankan da kuka yanka amma ba kwa cin yankan Allah wato in ta mutu yankan Allah ne wanda shaidanu ne suka sakowa majibintansu a bayan ƙasa ba wai tunani ne ya cino haka ba sai shaidanu suka yi musu wahayin haka don su yi jayayya da su musulmai akan wannan da suka yi jayayya da su Allah subhanahu wataala ya bayyana musu sannan wani sa'i shaidanu suna wahayi zuwa ga mutane majibintansu a doron ƙasa kaga mutum yana bayani ya cije akan wani abu saboda bayani na wahayin shaidan da ya samu yana da alaka malamai suka ce har sun kawo karkashin wannan kadu tafsirin alhafiz ibn kasir cewa abuna menene aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli gurura suka ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim shi ma daidai ne domin an zo an samu wasu mutane sun samu abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma sai suka ce masa wane ya fito yau ya ce an yi masa wahayi jiya sai ce eh gaskiya ne in ji Abdullahi ibn Abbas sai ce gaskiya ne sai suka tafi suna mamaki Abdullahi ibn Abbas ya ce wai ya tabbatar da maganan wani wai an yi masa wahayi jiya sai ce ku dawo dai ku ji bayani yace ku sani cewa wahayi kala biyu ne akwai wahayi daga Allah zuwa ga annabawa in wannan yake nufi to ba a yi masa ba amma akwai wahayi na shaidanu zuwa ga majibintansu to wannan shi aka yi masa saboda haka wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum kawai shaidan sai ya yi wa wahayi wa wa'inda suke majibintansa don sun tsaya wajen kare bata don su jayayya da ku ko kuna kare gaskiya su suna kare bata li yujadilukum don su jayayya da ku to wannan wahayi kenan na shaidanu zuwa ga mutane waɗanda suka zaɓi bibiyar shaidan ne Allah ce wa in ata'tumuhum in kuka bi su kan abin da suke muku wahayi suke zartarwa ku yi inda kuka biye wa tsare-tsaren shaidan da wahayinsa to innakum la mushrikun lalle ku kun tabbata mushrikai domin kuna hada Allah da wani wajen bauta wannan ayoyi sun yi magana akan cin naman yanka wato naman dabbobi da aka yanka a nan can Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kulu mimma dhikra smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin nan ya ce wa ma lakum alla ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum eh wa kulu mimma dhikra smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi okay eh na'am wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhikra smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum me yasa ba kwa cin abin da aka ambaci sunan Allah wajen yanka shi bayan alhali Allah ya yi muku bayani daki dakin abin da ya haramta muku sannan a nan sai ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu la fisqo kar ku yadda ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba wajen yankawa wannan ya zama fasikanci fita daga hanyar Allah to anan malamai suka ce lura da Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi to duk abun da aka zo yankawa na dabba wanda ya zo yankawan bai yi bismillah ba ko da gangan ne ya bar bismillah ko mantuwa yayi bai yi bismillah ba ba za a ci wannan yankar ba wannan shine ra'ayin Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu anhuma da nafi maula abdullahi bin umar da ash-sha'abi rahimahullahu ta'ala da riwaya an imam malik rahimahullahu ta'ala da riwaya ga imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alal jami wannan shine ra'ayoyinsu don sashin tabi'ai da sahabbai cewa in dai aka zo yanka dabba ba a ce bismillah ba ko da gangan mutum bai ce bismillah ba ko kuma a mantuwa bai ce bismillah ba su a ra'ayin su kawai ba za a ci wannan dabban ba sai dai a ji a binne ta domin Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi suka ce kuma domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma anhara dama wa zikra ismullahi alayhi fakulu ko fakul duk abin da ya zubar da jini bayan an yanka shi kuma kafin an a yanka shin an yi bismillah to wannan ka ci sannan kuma ya gaya wa aljanu ya ce musu duk wani kashi da kuka samu in dai an ambaci sunan Allah akan wannan dabbar kafin a yanka ta to wannan kashin ku ci shi addalin musulmai da suka zo suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abincin su yace duk kashi abincin shi aljami ne shi yasa ba a so mutum ya share kazanta da kashi ko a jeji mutum ya ga kashi a yashe ko kuma a wani guri ko a juji ko wani abu ba a so ya ya share kazanta da kashi ko kuma ya jefa kashi cikin bawali ko ya ɗauka ya jefar ko ya ƙona ko ya wani abu a in ya gashi in ya dama yana iya kawar da shi guri mai kyau akwai aljanu musulmai waɗanda suke zuwa wannan shi abincinsu ne kuma kar mutum ya yi bayan gida ko bawani a kan ƙashi in ya yi ba su ci ba ya haramta musu abincinsu amma kuma ba sa ci sai in sun tabbatar lokacin da za a yanka wannan dabban an ce bismillah domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu duk wani ƙashi da kuka samu abincinku ne matukar an ambaci sunan Allah akai kafin a yanka to lura da wannan suka ce tunda har aljanuwa wanda kashi ne ma suke ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu da sharadin sai in an ambaci sunan Allah lokacin yanka dabban suka ce wannan ya zama in dai aka manta ko aka bar basmala da gangan ko aka manta ba a faɗe ta ba wanda yankan ya ce amma fa na manta ban yi bismillah ba to shikenan kawai sai je sai je bunne ko kuma da gangan kawai ce shi ba zai bismillah ba ko kuma yace kawai bai yi bismillah ba to wannan su a ra'ayin wa'annan sashin manya-manyan magabata sahabbai da tabi'ai ba za a ci wannan yankan ba amma imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala da wata riwaya an imamu ahmad rahimahullahu ta'ala da sashin sahabbai su ta suka ce su suna ganin bismillah mustahabbi ne haka idan mutum ya manta bai yi bismillah ba ko bai yi bismillah ba da gangan amma shi musulmi ne su suna ga za a ci ko da gangan ko da mantuwa kishiyar waccan maganar kenan ta farko su wancan ko da gangan ko da mantuwa ba za a ci ba wannan kuma suka ce ko da gangan ko da mantuwa za a ci bismillah dai kawai mustahabbi ne su kuma suka kama hujja da cewa inda ba don mustahabbi ba ya za a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ana kawo mana abinci da nama daga gurin mutane sabbin musulunta muna ga basu san tsarin yanka ba wataƙila sun yanka ba su yi bismillah ba ya za mu yi mu ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fadkuru smallahi alaihi wa kulu ko ambaci sunan Allah a kansa ku ci ai ba lokacin yankawa ne aka ambaci bismillah ba to su suna ganin lura da wannan mustahabbi ne a ce bismillah in za a yanka imam shafi ya faɗi haka yace faɗin Allah subhanahu wataala wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wannan yana nufin wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi shine wala ta'kulu ma uhilla li ghairillahi bihi a gurin imam shafi yace saboda abin da aka yanka ba don Allah ba to dama can ba a ambaci Allah a kansa ba wannan shine ma'anar ayan bayan ana nufin ba a ambaci bismillah lokacin yanka ba shi ba fahimtar imam shafi da wanda suka tafi tare da shi cewa wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi ana nufin kar ku ci abun da ba ambaci ma'ana tun da matan ba Allah bane a zuciyar wanda ya yanka din shine wa ma uhilla li ghairillahi bihi shine yace abun da yasa wannan wawu din wawul hal ne shine wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wal halu annahu qabla dhabhihi wa ba'da dhabhihi uhilla li ghairillahi saboda haka wal halu annahu fiskun bi annahu lam yuhal lam yuhal li ghairillah wannan shine abin da imamu shafi yake gani ai wawul hal ne ma'ana tun farkon kafin a yanka abun ma ba Allah a ciki domin an yanka ne ba don Allah ba da lokacin da aka yanka ma ba Allah a ciki ko ma ya mutu bismillah ma shi wannan ba za shi ba saboda haka wala ta'kulu min ma lam yuzkar ismullahi alaihi shine abin da aka yanka ba don Allah ba saboda ba Allah a cikin abun wannan shi yadda ya fassara ayan kenan wasu da yawa daga cikin malamai da suka ji taujihi irin nasa sai suka yadda da cewa wannan shine taujihi ma'ana bismillah mustahabbi ne ko kuma eh bismillah mustahabbi ne in dai musulmi ne ya yanka suka ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam an ce masa musulmi ya yanka ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yanka in musulmi ya yanka dabba bai yi bismillah ba to dama shi asalin musulmi ma akwai bismillah tattare da shi a kowane lokaci amma wannan hadisin su wance masu magana farko suka ce ai mursal ne wannan hadisi ya wai kuma hujja da hadisi mursal saboda haka su suna kama musu hujja da hadisi cewa hadisin su da suka kama hujja da shi mursal ne to sun kama hujja kuma da hadisin da ba mursal ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ambaci sunan Allah akan abinci su ci haka nan kuma kowane malami yayi ijma'i cewa in wani yayi tafiya ya je wani gari aka kawo masa abinci da nama garin musulmai ne bai san an yanka ya aka yi ba to kawai sai ya ce bismillah shikenan kawai ya isan mai yankan da sauran yayi wannan niyya din ya ci suka ce to wannan ai hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayansa kuma aka yi bada ansa da haka suka ce kuma dama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yu'akhiru al-bayan an waqti al-haja duk lokacin da mutum yazo yake tambayansa to in sahabbai suna nan suna jin tambayan da yake yi to dukan su suna buƙatar jin karuwa shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran ya faɗi abu ya zama hukunci kuma ya san cewa abin da ya faɗa hukunci ne tun daga wannan ranar ila yawmil qiyamati to da ba zai jinkirta bayani ba da ya ƙara bayani dalla dalla don kai ya bar wani abin da zai kawo rudani shi kuma al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin bayani da zai bar tsura a baya ba in dai lokacin akwai bukatun a yi bayani don a gane dalili to ya yi akhiru bayani an waqatil haja bai taɓa jinkirta bayani a lokacin da ake bukatan bayanin ba suka ce sai ce musu sammu antum wa kulu ku ambaci sunan Allah ku ku ci alhali ba ku san an ambata ko ba ambata ba wannan yana nufin in dai musulmi ya yanka in dai ya manta basmala ko ya bari da gangan su suna ganin za a ci sai kawai masu cin su ce bismillah musamman musulmi in ya yanka magana ta uku su kuma suka ce a maganan kawai bi tafsil ya kamata a lura akwai bayani bayanin shine in musulmi ne ya yanka sai ya manta bai ce bismillahi ba to wannan za a ci saboda shi musulmi koyaushe ana tsammaninsa da bismillahi in ya yanka da mantuwa bai ce bismillahi ba to za a ci amma ko musulmi ne in ya bar bismillah da gangan ya saba umarnin Allah saboda tunda ya saba umarnin Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma anhara dama wa zikra smullahi alaihi shi kuma ya san da wannan kawai ya zauna da gangan don matsayinsa shi musulmi a wannan ba za su yankansa ba imam ibnu jarir tabari rahimahullahu ta'ala imam mufassirina yace wannan maganar ta fi karfi in musulmi ya yanka in ya manta in ya manta ne to sai ayi bismillah a ci inda shi musulmi ne amma in bai manta bane da gangan kawai bai yi bismillah ba to ya saba umarnin Allah cewa in za a yanka a yi bismillah to shi wannan ba za a ci yankansa ba ko limami ne saboda haka wannan shine ra'ayin da da yawa daga cikin malamai riwaya ne an Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kuma shine ra'ayin Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala kuma riwaya ne an Imam Malik rahimahullahu ta'ala sannan sashin sahabbai in ban manta ba Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ina tsammani wannan shine ra'ayin sa wallahu ta'ala alam amma shi ina tsammani ne amma sauran haka ne insha Allah ta'ala saboda haka wannan shine magana bit tafsil in musulmi yanka in da gangan ya bar basmala to ya haramta wa mutane su ci in ko ba da gangan bane to shikenan da mantuwa ne za a yi bismillah a ci to in ba musulmi bane fa majusi ne wanda shi dama can bai ma musulunta ba ba ridda yayi ba in yanka za a ci malamai sun yi sabani in yace bismillahi ya yanka amma majus ne wato ko mushriki wanda asali shi bautan gunki yake yi a nan magana mafi karfi malamai suka ce ba za a ci ba akwai sashin malamai da suka ce kawai Allah ya ce fakulu min ma zikira wa kulu ne ko fakulu fakulu min ma zikira smullahi alaihi kawai Allah ya yi amfani da malam yusamma fa'iluhu abinda bai ambaci fa'ilin ba sai ce fakulu min ma zikira smullahi alaihi ku ci abun daga abun da aka ambaci sunan Allah a kansa sai suka kama dalili da cewa yanzu misali dabba ta faɗi mutum yana kiwo sai dabba ta faɗi za ta mutu saboda rashin lafiya sai ya rasa wukan da zai yanka ta wukan ta ko yana da wani wuka wanda ba za ta iya yanka ba ko kuma ba shi da wuka kwata kwata da za ta iya yankawa kuma ba a yanka da farce ba a yanka da dutse ba a yanka da wasu abu don wai kaifin su ana yanka ne da wuka to sai ga ba dutse can yana yawo a jeji shi ko ba majusan yana da wuka mai kai wanda za ta iya yanka wannan dabban sai ce kai mai majusa ya taimaka mun da wukar kan yanka wannan dabban sai ta ni din me yasa ba zan yanka ba sai dai ni in yanka in kuma kana kyamar in yanka ka ce to me za ka karbi wuka na sai suka ce sai ya ki bada wuka sai aka ga kuma bai dace ba musulmai musulunci ba inda ya goyi bayan almabazzaranci ka duba dabbobi ba shi yasa dabbobi ba su almabazzaranci wala abdul gani ba kai ya ba zaki idan ya farauci dabban da za su ci shi da 'ya'yansa su koshi wata dabban inda za ta wuce inda sun koshi ba sa kamawa ba sa cika akawun da kuɗi su sake cikawa da kuɗi su sake kuma ba nasu ba don kawai sun samu dama ba sa yin wannan ba sa almubazzaranci in sun ci sun koshi kawai shikenan ba za su ta ɗaya kuɗin wanda ba nasu ba su tara su tara su tara karaku me za su yi har da hauka a ciki dabba baya wannan haukar ɗan adam yana yi in ya ce ƙoshi shi da ‘ya'yansa duk sauran bareyi da sauran sai ta wucewa zaki ba zai je kama ba saboda ya ƙoshi har ma kai sai ya ɗaga bindinsa sama in sun gani sun san cewa ba za a farauce su ba in sun ga zaki ba za su gudu ba sai su rinka tafiya a hankali ka gani saboda an masa fitira ta hankali mu kuma sai mutum ya ɗiba sai kai ƙasar waje ya ɗiba ya kai ƙasar waje wani ma daloli yake sawa a gidansa wai durowa ma ya zama gudun tara kuɗi da rizabuwa a tara kuɗi a cikin rizabuwa kai hasbunallahu wa ni'mal wakil kaga wannan ba zai yi amfani da shi ba ƴaƴansa ma ba su yi amfani da shi ba ga talakawa cikin bala'i asibiti ba magani duk wanda ya je asibiti kawai a Najeriya yana jira a rubuta ya je saya ne wannan kawai wannan kowa abin da ya sani kenan abin da yake kwantar ma da hankali a Najeriya shine kai sa'a ka samu likita ya duba ka amma ba wai a baka magani ba a'a in dai kai sa'a likita ya duba ka to alhamdulillah shi ma hankalinsa a kwance rubutawa zai yi hankalinka a kwance rubuta maka za a yi tunda ka samu ruwa ta wani lahi alhamdu shikenan ina tuna lokacin da a madina da lokacin da muka je da iyali aihuwan farko cs aka yi aka fito da yar ɗakin farko da aka sata da aka fito da ita daga ɗakin cs ɗakin farko da aka ajiye ta in ka gani su hudu ne a ɗakin gado hudu ne kawai mutum hudu ya cancanta a ajiye a wannan ɗakin to in ka ga ɗakin za ka ɗauka wani sabon service aka buɗe na iya wa innan mutum hudu ne kawai ko ta ina magani ne da kuma wasu irin na'ura da aka ajiye na wasu allurai da ƙwayoyi da za a basu na tana can a zaune a kujera ko da bacci zai ɗauke ta in lokacin maganin wannan gadon yayi lokacin bashi magani za ka ji gadon kawai ko ta ina yana ƙara kit kit kit kit ko ina take sai ta zo da sauri don ta ba wannan mai jiyan ba fa kai mijin matar ba a wannan wata na ce kawai aka ɗauko ta kuma kai ba ɗan saudiya ba ne kai ɗan daban ne ɗan najeriya ne ya je gurin ake masa amma tsiye tsiye tsiye kawai suka bi gadon ta kawai ta nan yana ƙara ta nan yana ƙara na shigo ta nan yana ƙara ne kafin ma na an kar kawai ta fita a guje ta je gurin ita wannan ƙaran ba ta ba wani abu ne kawai yana tunatar da ni ne alat ne don in san cewa lokacin shan maganin ta yayi kawai sai ta ɗauko maganin ta kai ba ma maganar mai jinyatawa ba in kawo masa abinci ni na a nan nake cin abincin rana wallahi daga a to dakata yanzu yanzu kun ji wannan yanzu kun ji wannan waye a cikin nan suka yi niyya in Allah ya yarda in sun samu wani dama bayan sun gama karatu ko kuma bayan sun samu wata dama sun yi alkawari tsakaninsu da Allah ba za su ɗau kwabo ɗaya na talakawa ba sai sun gina kasan nan da shi waye ki da wannan niyya ko da ya kai kuka yi kun yi wannan niyya kun yi alkawari tsakaninku da Allah to to Allah Allah Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya sa ku gaji gurare masu amfani a wannan kasa mai albarka in kun gaji gurin kuma Allah ya sa ku zama masu karfin gwiwa kar ku zamanto masu zalunci ko ɗaya kuɗin talakawa wannan mun bada labari ne don ya zama darasi ba wani abu ba ku da kuka saurara ya zama hujja gare gare ku ko akan ku mu ma haka ne so da kace za mu da ma koyarwa ne ba zo mu mu rike wani guri ba Allah ya yi mana baiwa na mu zauna a tsakanin ku yawa ku kuma wata ran wasu kila Allah ya muku baiwa sai dai mu rinka hango ku a sama saboda haka in kun yi kirki falillahi alhamdu in ba ku yi kirki ba mu kan ba ma so kuma da komai sai dai kuma na addu'a na alkhairi Allah ya sa mu dace mu shiga aljanna amma yanzu in muka tsaya muna jiran kai graduating ka zo kamar wani abu ai mun dan makarakara to saboda haka mun fi fatan kawai ka yi wa duk wasu ƴan baya da za su zo da ƴaƴanmu da kannanmu da zuriyanmu da sauransu ku tsaya tsakaninku da Allah ku zamanto bayin Allah na kwarai waɗanda ba za su zalunci kowa ba kwabo ɗaya ba sa tunanin in dai na haramun ne wallahi wanda su fana da yunwa saboda haka ku zamanto haka ku ɗau wannan niyya din in ba haka ba Allah ya ji mu ya gan mu ya san abin da muka faɗa ya san mun isan muku ya san kun saurara hujja akan mu ko gare mu Allah ya sa ya zama gare mu kaga lokacin sai ya zamanto na waye gari tunda ita ce a gida za ta dafa abinci sai zamanto ba ta lafiya tana asibiti idan muka zo abincin da aka kawo da safe za ka samu akwai koyaye da fafu sannan akwai madara irin kwalin madara din nan a cikin don haka za ta sha iya abin da ba za ta iya shanyawa ba ba ta bukata sannan ga drip ko ta ina duk an cika ta da shi ga sai saboda haka sai zamanto ni anan nake karyawa na wuce sannan da rana kuma in yau an kawo musu naman rago to gobe kuma naman kaza ne za ka mata wani sa'i rabin kaza wani sa'i ɗaya bisa hudun kaza sannan kuma akwai apple in yau an ba su apple to gobe kuma ayaba ne ko lemo ko wani ƴaƴan itatuwa da sunan ko inabi ba sun karanta inabi a baya ba wani bai san shi ba nan ko ba haka ba wani kuma ya taba ganin sa amma bai sa a ransa ko lokacin sa yin inabi yayi ba ko kullum muna iftari da inabi muna iftari da inabi duk da fa'idan sa nan da muka karanta cikin alqur'ani ba ma samu mu iko to Allah ya samu samu ikon yi Allah ya sa kuma mu yi da kuɗin halal saboda haka duk abin da ka ji na ni'ima ka nema ta hanyar halal Allah ba mu iko ta hanyar halal don haka wasu kasashe sun yi nisa wajen adalci da kula da talakawansu mu ma muna fatan haka insha Allah ta'ala Allah ya kawo mana a wannan kasa mai albarka ku ma ku zamanto talakawa na gari sai Allah ya ba mu shugabanni na gari haka insha Allah ta'ala muna ganin alamomi muna fatan alkhairi waɗanda suke da nufin alkhairi cikin shugabannin mun nan tun daga kan shugaban kasa har ya kawo na kasa Allah subhanahu wataala ya taimaki wanda duk suke nufin alkhairi Allah ya karfafi gwiwansu Allah ya sa su zamanto masu ƙarin ƙarfi akan adalci wanda yake nufin su da sharri Allah ya kawar da shi wanda yake nufin ganin bayan su Allah ya sa shi a gabayansa Allah subhanahu wataala ya karfafe su ya ba su mukarrabai nagari wanda za su taimaka wajen gina ƙasar nan gini na albarka addinin musulunci ya haɓaka al'umma su ji daɗi a cikin walwalansu kamar yadda Allah ya azurta mu da arziki ta inda ba ma tsammani Allah subhanahu wataala wato malamai suka ce in mutum ya manta ne da yi bismillah ba musulmi za a iya ci muna magana akan maganar majus wasu daga cikin malamai kaɗan suka ce a in majusin ne ma in yace ba zai ba da wukarsa ba wasu malamai suka ce sai a ce masa to zo ya ce ni ban san karatun kuna addini ba a ce a to tun da dai gashi nan saboda ne a nan duk bayanin da ya zo ya ja mu ga wancan bayanai shine rashin almubazzaranci musulunci bai yadda da wannan ba tunda ya hana wuka maimakon a bar dabban ta mutu a yi asaran wannan dabbar haka kawai ana ganin ta ta mutu Allah bai so haka ba ko bai shar'anta mana haka ba inda muna da iko to ga mai wuka nan shi kuma ba musulmi ba ba majuse ne ma ba ahlul kitab ba yace shi gobe zai ba da wukar sa tunda ana kyaman yankansa suka sai malamai suka ce to ku ce masa yazo sai ku ce to anan zaka sa hannunka ka yanka ka ce bismillahi ba zai yawa ba sai kuce masa ka ce bis ya ce bis mi mi la hi yana fada inda yace la yi kawai yanka wasu malaman suka ce wasu malaman suka ce za a ci don kar ai asarin wannan dabba kar ai almubazzaranci amma da yawa daga cikin malaman suka ce a in ba majusi ne ko ba mushriki kar a ci yankan amma sai malaman suka ce in a irin wancan condition din ne wato a wancan yanayin ne suka ce za a iya ci wallahu ta'ala alam an fahimci abin da malamai suka faɗa wasu na ganin in dai ko an manta ko an bari da gangan ba za a ci ba wannan da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai da malamai sun tafi akan haka wasu suna ganin cewa in ko an manta ko da gangan za a ci shi ma akwai sashin sahabbai da manya-manya daga cikin magabata sun tafi akan haka eh imamu shafi'i wannan shine ra'ayinsa ya kafa hujja da abin da muka fassara wajen bayanin baya kamar yadda malamai suka bayyana in an duba tafsirin al-hafiz ibnu kathir za ga wannan bayanai insha Allah ta'ala wasu kuma da yanki na uku ra'ayin abu hanifa rahimahullahu ta'ala da riwaya an imam malik da riwaya an imam ahmad rahimahullahu ta'ala da sashin tabi'ai da sahabbai su kuma suka ce in dai musulmi ne yanka in ya bar bismillah da gangan ne ba za a ci ba amma in ya manta ne bai yi bismillah ba za a yi bismillah kawai a ci wallahu ta'ala alam na'am
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَنْ مَثَلُهُ في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala ce awa man kana maitan fa ahyainahu yanzu wanda da ya kasance matacce ma'ana ya kasance cikin bata duk wanda yake cikin bata Allah yana ganin sa kawai matacce ne Allah ya kiyaye mu da bata fa ahyainahu sai muka rayar da shi wanda duk ya samu shiriya ya rayu duk wanda yake kan shiriya shine Allah ke gani rayi Allah ya tabbatar da mu bisa shiriya Allah ce awa man kana maitan yanzu wanda yake matacce ma'ana yake cikin bata in ji malaman tafsiri in ka duba alhafiz ibnu kathir haka ya bayyana fa ahyaynahu sai muka rayar da shi ma'ana muka sa shi bisa shiriya wa ja'alna lahu nuran muka sanya masa haske na musulunci kamar yadda imamu atada yace haske na musulunci wasu malamai kamar imamu suddi yana ganin haske na alqur'ani sashin malamai kamar ibnu jarir tabari rahimahullahu ta'ala yace duka ya hada haske musulunci haske na alqur'ani haske na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo da kira da shari'a din duka gaba daya yace ya hada gaba daya zai iya daukan nuran alqur'ani zai iya daukan nuran muhammad sallallahu alaihi wasallam zai iya daukan nuran al-islam duk yace ya dauka waja'alna lahu nuran muka sanya masa haske na musulunci yamshi bihi fin nas wanda yake tafiya da shi wannan haske din a cikin mutane yanzu yayi daidai kamar masaluhu fi zulumat da wanda misali take cikin dufai wanda yake kan shiriya yayi daidai da wanda yake cikin duhu na bata ba sai daidai ba wallahi wanda yake cikin bata batacce sunansa Allah kiyaye mu da bata Allah ya shiryar da wanda yake cikin bata Allah ya ce wanda yake cikin bata laysa bi kharijin minha wanda ba zai fita ba sam a ciki malamai suka ce أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس wannan shine Umar dan Khattab da Ammar bin da Yasir Umar dan Khattab da Yasir radiyallahu ta'ala anhuma wasu malamai suka ce wannan su ne Allah subhanahu wataala yake faɗi da can Umar dan Khattab yayi adawa da musulunci saboda haka adawa sai da ya taba fita zai je ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da musulunta kenan sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah karfafi musulunci da ɗayan Umar guda biyu ko Umar dan Khattab sai gashi Umar dan Khattab Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi ya musulunta ya nufi inda daru arqam ibn abil arqam ya san annabi sallallahu alaihi wasallam yana can yace azhabu ila dari arqam ibn abil arqam li aqtula muhammadan wa yastariha an-nasu bihi zan kashe muhammad kawai kowa ya huta da shi yace masa abuna ya hadu da nu'aym nu'aym yace masa to in ka kashe shi baka san cewa kabilansa ba za su barka ba yace ni in dai zan kashe shi in ya so a kashe ni ai in na kai shi kan ba kowa ya huta ba to ni a kashe ni ni wannan na da ban damu ba a wannan ranar da yake cikin wannan zafin Allah ya sa musulunta yace masa ka je kashe Muhammad bayan ga musuluncin a gidanka kanwar kama ba ta musulunta ba mijinka ma ba ya musulunta ba je ka kaje su ka fara kace su mana inda gaske kaje sai har zuka kawai sai juya ya juya ya je daga kofar gida aka ji motsinsa mai koyar da su kabab ko kubai shi ma sai ya buya suka ɓoye alƙur'ani da suke karanta suratu tsaha yana shigowa ya ce me na ji kuke faɗa suka yi shiru suka ce ba abin da muke faɗa muna zaune ne ku gaya mun me kuke faɗa kanwar tasa ta yi tunani ta ce kai Allah muke tsoro ba sai ta ce ƙur'ani muke karantawa kuma mun musulunta mun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kawai sai jikinsa ya mutu mace ta gaya masa wannan taki kawai jikinsa ya mutu sai ta ba ni abin da kuke karanta an rubuta jikin ice sai ta ce a ai baka da tsarki kai kafiri ne ba zan baka ba sai ga abun fashe babba ne sai ta to ya ake tsarki ta ce sai ka je ka yi wanka saboda akwai janaba a jikinka akwai rashin tsarki da sauransu sai je wanka ya zo sai ta bashi tana bashi ya ce qaha ma anzalna alayhi ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha kai wanda Allah ma ya karanta karanta wannan ayoyin nan da
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى na'am wa'annan ayoyin kadai da ya ji su ko da yace ba kadai bane in ka duba ma'anansu na farko qaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ashe qur'ani na saukar da shi akai illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa kai له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى sai ta kununa mun ku zo ku zo mu tafi wannan ba maganan ba maganan mutum bane wallahi ba maganan mutum bane ya ake a musulunta suka ce a tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai je musulunta ka gani alqur'ani kawai ya gani ya ji wa'annan maganganu ba maganan mutum bane maganan Allah ne sai musulunta Allah ya zuba imani a cikin zuciyarsa to shine awaman kana maitan fa ahyaynahu Umar kenan wanda ya nufin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karewar bata kenan yana tsakiyar adawa da musulunci Allah ce yana ciki wato mace ce ne shi cikin bata fa ahyaynahu sai muka rayar da shi da shi da Yasir wannan kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ce yamshi bihi fil nasi kaman masaluhu fi dhulumat kaman masalu kaman masaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha malamai suka ce Abu Jahl kenan كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها شيكا في الظلمات في الدنيا في الظلمات وفي الآخرة في الظلمات دومين الله ce ليس بخارج منها wannan shine fadin sashin malamai wasu malamai suka ce a ayan kawai amma ce ko kuma al'ibratu bi umumin lafz la bi khususi sabab zai iya zama wannan shine dalilin ko kuma ba dalilin sauka bane amma dai ayan tana nufin su din ne a gurin sashin malamai na tafsiri amma kuma a gurin sashin malamai na tafsiri tana nufin kowa da kowa gaba ɗaya ya shiga ciki don haka wannan yake nuna a insha Allah ta'ala ita wannan aya din sai Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba daga ita ganin cewa lokaci ya ja insha Allah ta'ala zamu dakata ana gobe zamu ƙari su fassara ta insha Allah ta'ala ma'ana kadhalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun Allah sai haka nan ake zayyana wa kafirai ma kanu ya amaluna abin da suka kasance suke aikatawa mutum yana aikata kafirci amma yana ganin kyawun abin da yake aikatawa din yana jin daɗin abin da yake yi duran da mutum yake kuskure yake jin daɗi har ya manta ma kuskure yake yi to halaka ta yi nisa amma duk wanda kai in ka dan kuskure da rana da daddare in ka zo sai ka ji kana dan farkawa a bacci kana dan raza to akwai alaman imani insha Allah ta'ala zunubin kai hana ka sakewa ya hana ka walwala to akwai akwai alaman imani insha Allah ta'ala in ka dage zaka bar wancan zunubi din amma duk wanda aka bi ka manta ka kai zunubi ka wasa ka ka wata ya ka walwala ka kilo komai hankali ka kwance kai zuciya ta mutu Allah ya kiyaye mu insha Allah ta'ala in Allah kai mu gobe za mu ci gaba muna fatan Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukan da muke ya sa a mizanin hasanat ya sa mu yi aiki da abin da muke faɗa ko muke aikatawa wallahu ta'ala ala
tambaya ta yi a kan sa tasbih wanda kuma malam ya amsa ta daji ko ba ba ko ba ya wanda ta tafi ko ba kasassunan baya da fatan Allah ya sa mu dace to sai masu neman addu'o'i wanda na farko yake cewa an sace masa mashin abun hawa kenan a kofar specialist hospital yana roƙo malam da sauran uwa su masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya canza masa da mafi alheri ko kuma bayyana masa wancan din sannan wannan suka ce wani kisa ne ya faru kuma aka kama wani daga cikin shugabannin yan birgidantai wanda ba shi da hannu a cikin kisa shine yanzu yana tsare suna fatan allah ubangiji ya sa a fito da shi suna rukumar da sauran uwa sun gashi addu'a sannan wannan ya ce yana bukatar a sun gashi addu'a allah ba shi ya daɗa masa ilimi mai abu sannan akwai wani da ya rubuta cewa tsaye mutanen china musulman china addu'a wai an hana ku azumi to mu san ingancin magana ba amma dai haka ya faɗa to Allah sauke sannan wannan yace babansa yana buƙatar transfer daga wajen aiki a sanar ta addu'a Allah tabbatar sannan da wanda yace yana aikata laifi amma yanzu dalilin cin wannan ayar wabaru zahiran ismi wa batina insha Allah ya tuba kuma bari sake kuma yana roƙon mana da sauran uwa sai shi addu'a Allah ubangiji ya sa ya dina aikata wannan laifin da wanda yake iya da wata bukata sannan wanda yake a tashi addu'a shine yake da ciwon yatsa Allah ya ba shi lafiya to wannan su ne wanda suka rubuta suna neman addu'o'i
dukkan wayannan bayan Allah da suka turo da wanda suke bukatan addu'a saboda sun rasa abun hawa wanda aka dauke masa abun hawa muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa a samu kuma Allah subhanahu wataala ya shirye dukkan bayan Allah da suke irin wannan ayyuka Allah shirye mu ya shirye su baki daya Allah sa a daina irin wannan ayyuka wanda ba su dace ba sannan waɗanda suke bukatan abuna masu rashin lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya a musulmai a ƙasa wata ƙasa wadda suka samu abuna ibtila'i a ce ba za su yi azumi ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa su samu sauki su yi ibadan su yadda ya kamata Allah ya sa su samu dama su samu ikon yi kuma waɗanda suka hana su ɗin Allah ya sa su gane su bar su Allah ya ɗaukaka musulunci ya ba musulunci izza a ko ina yake waɗanda suka turo kowa da irin buƙatar da ya turo Allah subhanahu wataala ya fi mu sanin buƙatunmu da masu neman canjin gurin aiki da masu kaza kowa da irin abin da yake da ita na damuwa Allah subhanahu wataala muna roƙonka da rahamarka da jinkanka Allah ka karɓa mana addu'o'inmu Allah ka sa addu'o'in mu karɓaɓɓu ne kowa da ya turo buƙatarsa da yake ciki ya Allah kai ka fi mu sanin kowa buƙatar da yake ciki Allah ka biya mana buƙatun mu baki daya duk wanda yake da damuwa Allah ka fi da shi cikin damuwa din yanayin da muke ciki na rayuwa Allah subhanahu wataala ka kyautata mana yanayi Allah subhanahu wataala ka ƙara mana alkhairi da albarka da riko da addinin musulunci Allah ka ɗaukaka addinin musulunci ka haɓaka addinin musulunci a wannan gari mai albarka ka tabbatar mana da shari'a da alƙur'ani a wannan gari mai albarka da sauran garuruwan musulmai baki daya duk abin da muke ganin kaman ba zai yiwu ba Allah ka tabbatar mana da shi ya iya na alkhairi shari'a da musulun shari'ar musulunci ga musulmai da shari'a da alqur'ani ya Allah ka tabbatar da shi kai mai iko ne akan haka a wannan gari namu mai albarka da sauran garuruwan musulmai duk abin da yake na damuwa Allah subhanahu wataala ka raba mu da shi iyayenmu Allah ka gafarta musu waɗanda suke raye Allah ka ƙara musu lafiya in mutuwar mu ko mutuwar su ta zo Allah ka ɗaura mu cikin imani zuriyar mu da iyalan mu Allah ka shiryar da mu ka tabbatar da digadigan mu bisa shari'ar musulunci da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kare mu daga sharri da hasada da sharrin masharranta ko aljanu ko mutane ko wani irin mutane da wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah kai mana kariya daga abin da ya fi karfin mu innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين malaman mu Allah ka gafarta musu Allah ka yanta wayayen mu a wannan ini mai albarka Allah ka yanta wayayen iyayen mu ka haskaka kaburburan su a wannan ini mai albarka abinda ka raba a wannan wata mai albarka Allah ka samu na da babban rabo a cikin sa duk abinda muke bukata na alkhairi da ci gaba wanda ba sharri bane gare mu kuma halal ne gare mu Allah ka tabbatar mana da shi kai mana albarka a cikin sa Allahumma qasim lana min khashyatika ma ta'udu bihi bainana wa bain ma'asiyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك